a fada ta tazakkarun shin ba za ku wa'astu ba ku ɗauki izina game da haka wa kaifa akhafu ma tushrikuna bih ta yaya zan jin tsoron abin da kuke shirka da shi me yasa zan ji tsoron sa zai iya cutar da ni ne zai iya amfana da ni ne zai iya ɗauke mu wata cuta a jika bayan ta sabko zai iya kare ni da wannan cutar kafin ta sabko to ta yaya zan ji tsoron sa ta yaya zan ji tsoron sa wala takhafuna annakum asharaktum billah kuma ku ba kwa jin tsoron cewa ku din kun yi shirka da Allah ne ya kamata in ji tsoro ni da na bauta ma Allah shi kadai ban yi shirka da shi ba wanda ni ya kamata a ce na ƙi jin tsoro ni da na ƙi bauta ma gumakanku kuma bayan Allah bayan ba su cutarwa ba su amfani ko ku kuma da kuka yi shirka da Allahn da ke da iko akan komai da komai wanda zai iya cutarwa zai iya amfanarwa milkin komai da komai a hannunsa yake kenan kaga in akwai wanda ya kamata ya ji tsoro ku ne da kuka yi shirka da Allah ba ni da na bauta masa shi kadai bin shirka da shi ba malam yunazzil bihi alaikum sultana irin abin da Allah bai sabkar muku da hujja akan haka ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun to wani ɓangaren guda biyu ne daga cikin ɓangarorin ya cancanci ya samu aminci idan har kuna da sani ni da wanda ke tare da inda suka bauta ma Allah shi kadai ko kuku da kuka yi shirka da shi wa ya kamata ya samu aminci allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka yi imani da manzanninsa suka yi imani da littafansa suka yi imani da ranar ƙarshe suka yi imani da ƙaddara alkhairinta ko sharrinta suka yi imani da dukkan abin da ya waje ba a yi imani da shi walam yalbisu imanahum bi zulm ba su haɗa imanin su ba da zalunci bi ma'ana shirka ula'ika lahumul amn to waɗannan suke da aminci za su amu aminci a nan gidan duniya gwalgwadon imaninsu da takawarsu za su samu aminci a gobe alkiyama gwalgwadon imaninsu da takwarsu wa hun mutadun kuma su ne shiryayyu imana tsakanin ni da ku wane ne ya cancanci ya amuntu daga azabar Allah wane ne ya cancanci ya samu hutu a rayuwar duniya gobe alkiyama ni da wanda suka bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ko ku da kuka yi shirka da shi kaga ku shakka babu wanda ya imani da Allah ya bauta masa shi kadai bai tara sa da wani abun bauta ba shi zai samu aminci a nan gidan duniya sannan gobe alkiyama ya aminta daga azabar Allah kuma Allah ya shigar da shi a gidan aljanna me ake nihi da awalam yalbisu imanuhum bi zulmi hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud qala yake cewa lamma nazalat walam yalbisu imanuhum bi zulmi lokacin da wannan ayat ta sabko allazina amanu walam yalbisu imanuhum bizulm waɗanda suka yi imani basu cakuda imanin su da zalunci ba to waɗannan su ne za su amuntu a nan gidan duniya su amuntu gobe alkiyama qala ashabuhu sai sahabban annabi suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsahu to wanne ne daga cikin mu wanda bai zalunci kanshi ba da ya kasance sai wanda bai zalunci kansa ba zai kubuta daga azabar Allah ya amuntu gobe alkiyama to wanne ne daga cikin mu zai tsira kenan fa nazalat sai wannan aya ta sabku inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci mai girma kenan abinda ake nihi ba su cako da imanin su ba da zalunci bi ma'ana ba su cako da imanin su ba da shirka da kafirci imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga alkama daga abdullahi dan mas'ud kala ya ce lamma nazalat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm lokacin da wannan aya ta sabko wanda suka yi imani basu cako da imanin su da zalunci ba shaqqa zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakan sai yauni akan sahabban manzon Allah tsira da mutum Allah subhanahu gare shi wa qalu sai suka ce ayyuna la yadhlimu nafsahu to wane ne baya zalunta kanshi daga cikin waye baya zalunci wanda idan aka ce sai wanda bai cako da imanin shi da zalunci ba dukkan mu mukan zalunci kanmu kenan wa zai tsira samu aminci gobe alkiyama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ce laysa huwa kama tadhunnun wai shi din ba kama abin da kuke zato bane ba innama huwa kama qala luqman libni kusani kawai kamar yadda luqman yace da ɗansa ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah madaukakin sarki inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma kenan abinda ake nihi busa cako da imanin su ba da zalunci shirka busa cako da imanin su ba da kafirci wa fi lafzi ahmad a cikin lafazi na imam ahmad innahu laysa alladhi ta'anun ku sani fa ba abinda kuke nihi bane ba alam tasma'u ma qala al-abd as-salih shin ba ku ji ba abin da bawan nan mai nagarta ya faɗa ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma kenan kaga babu wanda za su samu aminci gobe alqiyama su kubuta daga azabar Allah sai wanda suka yi tauhidi bisa cakuɗa tauhidi da shirka duk wanda ya je ma Allah madaukakin sarki bayan ya cakwa da imanin shi da kafirci ko shirka to ba shi ba samun aminci gobe da kiyam yana allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atinaha ibrahim Allah ce wannan ita ce hujjarmu da muka baiwa annabi ibrahim muka lakana masa ala qaumihi akan mutanansa narfa'u darajatin man nasha mukan dokakar da darajojin wanda muka so daga cikin bayinmu inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka hakimun ne mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa ya san wanda ya kamata a dokaka shi ya san wanda ya kamata a kaskanta shi alimun ne mai cikakken sani ne game da wanda ya kamata ko ya cancanta a dokaka ko a kaskanta sai Allah ya ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب نعم كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون نعم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده نعم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub sai muka masa gyagyar kyauta ta bashi da annabi ishaq bimana muka baiwa annabi ibrahim kyauta ta musamman na da wanda ake ce mashi ishaq shine annabi ishaq wa Yaqub sannan muka ba sa da a matsayin jika shine Yaqub dan annabi Yaqub da ne ga annabi Ishaq kullan hadaina dukkan su mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qabl kuma annabi nuh mun shiryar da shi tun gabanin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa min zurriyyatihi kuma haka daga zurriyarsa mun shiryar da Dawud annabi Dawud wa Sulaiman da annabi Sulaiman wa Ayyub da annabi Ayyub wa Yusuf da annabi Yusuf wa Musa da annabi Musa wa Harun da annabi Harun wa kadhalika najzi almuhsinin haka ne muke sakan yamu masu kyautatawa wa min zurriyatihi kinna wannan zamiri na hi yana koma zuwa ga wane ne yana koma zuwa ga annabi Nuh ne ko yana koma zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam malamai sun yi sabani a daidai wannan wurin wasu suka ce yakan koma ne zuwa ga annabi Nuh alaihi salatu wassalam dan zamiri yakan koma zuwa ga aqrabu mazkur ina fata mun gane aqrabu mazkur anan daidai wurin nan kuma shine annabi Nuh alaihi salatu wassalam saboda shine mafi kusa bayan wannan hukin kenan zurriya annabi Nuh alaihi salatu wassalam wasu malamai suka ce a'a ana nihin zurriya annabi Ibrahim saboda me suka ce saboda ayoyin suna bayani ne game da falala annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ana kissa shi ne ana labarin shi Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce zancen ko yayi kyau sai dai akwai wani iskali guda idan muka ce zamirin yana komawa zuwa ga annabi Ibrahim bi ma'ana duk annabawan da za a zano suna daga zurriya annabi Ibrahim iskalin shine an ambaci annabi Lot a cikin annabawan wanda kuma shi annabi Lot baya daga cikin zurriya annabi Ibrahim ina fata mun gane zance dai mafi kusa shine wa'anga wanda za a ambatowa suna daga cikin zurriya annabi Nuh alaihi salatu wassalam kenan wa min zurriyatihi mun shirya daga cikin zurriya annabi Nuh Dawuda da Sulaimana da Ayyuba da Yusufa da Musa da Harun haka ne muke sakan yama masu kyautatawa wa Zakariya haka mun shiryar da annabi Zakariya wa Yahya da annabi Yahya wa Isa da annabi Isa alaihi salatu wassalam wa Ilyas haka da annabi Ilyas kullum min as-salihin dukkan su sana daga cikin bayu managarta mutanen kirki wa Isma'il haka mun shiryar da annabi Isma'il wa Yasa'a da annabi Yasa'a wa Yunusa mun shiryar da annabi Yunus wa Lutan da annabi Lut alaihi salatu wassalam kullum faddalna alal alamin wa kullum faddalna alal alamin kuma dukkan su mun fifita su akan mutanen zamanin su da lokacin su zaka ga a zuwa daidai nan ayat ta ambaci annabawa ko manzanni da annabawa mutum goma sha takwas wanda idan ka karanci alkur'ani mai girma zaka ga qur'ani mai girma ya ambaci sunayen annabawa 25 kaga guda goma sha takwas sun fara da wa annabi ibrahim وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نو كينا دايكو سي زوا وهبنا له إسحاق ووهبنا له إسحاق نو كينا ويعقوب كلا هدينا ونوحا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا nawa kenan nawa ya rage zai 25 mutum bakwai ko daga cikin annaba ko manzanni akwai annabi Idris nawa kenan annabi Hud annabi Shu'aib 21 ko annabi Saleh Zulkifil annabi Adam nawa ne cikin 25 annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan sune annabawa da manzanni guda 25 da alqur'ani ya ambaci sunan shi a ciki wanda yana da kyau ga dukkanin musulmi ya san su da sunayen su ya kiyaye su wasu annabawan ba ambaci sunan su kamar yadda kuma an ba annabi Muhammad labarus minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alayk kenan yana da kyau ga musulmi ya san sunayen annabawa da manzanni wanda aka ambata a cikin alqur'ani mai kira ina fatan mun gane ya san su saboda muhimmancin su saboda labarin da alqur'ani ya bada game da abin da suka yi na gogormaya da al'ummomin su wannan shine ilimi wanda zai amfane ka nan duniya kuma ya amfane ka gobe alqiyama ina rana a ce yau dan musulmi ya zamna ya kiyaye sunayen 'yan kwallon duniya arna fasikai fajirai yana da cikakken labarin su gaba da haka amma bai san sunayen annabawan da Allah ya ambata a cikin alkur'ani me yake al'umma lalace idan ya san mutu haka sifar su take haka bai dace musulmi ya kamata ya san abin da zai amfane su a nan duniyar sa sannan ya san abin da zai amfane su gobe alqiyam sai Allah ya ce wa kullam faddalna alal alamin dukkan su gaba daya min fifita su akan al'ummomin lokacin su mutanen zamanin su kenan wa min aba'ihim haka mun shiryar da wani bangare na iyayensu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wajtabainahum muka zabe su wa hadainahum ila siratal mustaqim muka shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi wannan ita ce shiriya Allah yakan shiryar da wannan shiriya wanda ya so daga cikin bayinsa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da dai a ce za su yi shirka da duk abin da suka aikata na kirki zai ruguje ya lalace kadiba girman su kasancewa su manzanni kasancewa su annabawa wasu ma'ulul azmi minar rusul ma'abuta himma da zartattan kokari daga cikin manzanni amma Allah ya ce da za su yi shirka da duk abin da suka aikata ya ruguje ya lalace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mu annabi Muhammad wa kadhalika auhayna ilayka ko ko la in asharakta da dai zaka yi shirka kai manzon Allah la yahbatanna amaluk da aikinka ya ruguje ya lalace wala takunanna min al-khasirin da wallahi zaka kasance cikin wanda suka tabe suka yi hasara wannan jan hankali ne zuwa ga sauran mutane baki daya saboda annabawan Allah da manzanni Allah ya riga ya ba su shamaki da kariya na cewa har abada ba za su yi shirka ba kuma za su aikata duk wani laifi mai muni ba da za a muzanta su da wannan laifin to kenan da wa ake da mu idan kuma ya kasance da za su aikatan Allah zai mu'amalance su kamar yadda ya faɗa zai ruguza ayyukansu annabi da za ka yi shirka Allah zai ruguza aikinka kuma za ka kasance cikin wanda suka yi hasara kaga mu da mu kai matakin su barin matsayin su mu ya kamata mu wuce shirka mu nisance ta sau da in Allah ba zai raga mu annabi ba idan ya shirka wanda ba mai annabin ba shi ya kamata ya kama cikin shi ana ta mana tsakuwa ne Hausa suka ce dan ayata ji tso akan daki gawa ne dan mai rai ya kama cikin shi kenan da mu ake mu kiyaye mu san shirka mu nisance ta Allah baya son shirka ya tsani shirka yana daga cikin zunubin da Allah yayi alkawari idan mutun ya mutu bai bar shi ba bai tuba daga gare shi ba har abada Allah ba zai masa gafara jin laifin da ka aikata duk girman sa matukar ba shirka bane ba akwai yiwuwa Allah ya yafe maka ya maka jin kai ya sa ka aljanna karan farko ko ko in ma bai yafe maka ba ya sa ka wuta karshe dai zai fitar da kai kai aljanna amma banda shirka ita in ka mutu kana yin ta ba kai ba gafar Allah ba kai ba rahamar Allah kuma aljanna ta haramta a gare ka har abada shi yasa shirka abu ne mai muni da ya kamata a ce mutane sun nisance ta sun kiyaye ta ulaika alladhina atainahumul kitab to waɗannan su ne waɗanda muka bai wa littahi kenan annabawan da aka ambato da manzannin da aka ambato Allah ya ce waɗannan su ne wanda muka bai wa littahi wal hukma sannan muka ba su hukumci wan nubuwata muka ba su annabauci fa'in ya furbi ha'ula idan ya kasance waɗannan za su kafirci da wannan ababen da muka ba annabawanmu na annabauta da hukumci da kuma littafai in mushirkan maka za su kafirce ma wannan faƙad wakanna biha qauman laysu biha bikafirin hakikan mun tana da wasu mutane mun musu gamdakatar wanda su din ba masu kafirce ma irin wannan ni'imomi ne da muka yi akan annaba da manzanni yau mana akwai sahabban annabi da za su karɓi haka akwai almuhajirun da za su karba hakan su imani da hakan akwai al'ansar da za su karba hakan kuma su imani da hakan su ba za su kafirce mu annabi ba za su imani da shi ne ba za su kafirce mu abinda aka bashi na sako ba shi na alqur'ani mai girma za su imani da alqur'ani su aiki da shi kenan in ku mushrikan makka kun ki ku yi imani da annabi ko ku gaskata shi to Allah ya tana da wasu mutane na musamman da za su imani da shi su gaskata shi su yi aiki da abin da ya zo da shi ulaika alladhina hadallahu waɗannan annabawan su ne wanda Allah ya shiryar da su fabi hudahu maƙutade kai annabi kai koyi da shiryarsu bi mana kai koyi da su ƙul ka ce ma mutanenka la as'alukum alaihi ajar ba zan tambaye ku ba sakamako ko lada akan abin da nake muku na kira da da'awa da sanar da ku alkur'ani mai girma in huwa illa zikira lil alamin abin da nake gaya muku ba komai bane ba face wa'azi da jan hankali ga wanda suke jin tsoron Allah ko ga mutane baki da sai Allah ya ce وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله الله على بشر من شيء نعم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا نعم وكلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى نعم ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri bisu girmama Allah ba mafi cancanta girmansa bi ma'ana bi san bisu san Allah ba mafi cancanta sani idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay yayin da suka ce da dai Allah bai sabkar ban wani mutum wani abu ba. yawana suna kore cewa ma Allah da dai bai taba turo wani annabi ko manzo a doran kasa ba da da bale har su gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qul annabi ka ce musu, Man an zalla kitaban ladi ja a bihi Musa, to wa ya sabkar da littahin da annabi Musa ya zo da shi, wa ya sabkar da taura kenan. Idan kuna ganin cewa babu wani annabi da Allah ya taba ba wani abu a doron ƙasa ya turo shi a matsayin manzo, wa ya saukar da littahin da aka bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam. Nuran littahi ne mai kwashe da haske, wa hudan linas kuma shari'a ce ga mutane. taj'alunahu qaratisa har ma kukan sanya littafin at-taura a matsayin abin kwafewa a cikin takaddu tubdunaha ku bayyana wasu ayoyin na at-taura wa tukhfuna kaseeran ku koye da dama wanda kuke ganin bayyana su tonan asiri ne a gare ku ku yahuda wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum kuma an sanar da ku abinda ku ba ku sani ba ku din bale iyayenku qulillahu shi Allah ne ya sabkar da littafin at-taura bi ma'ana Allah shi ne ya sabkar da littafin da ya sabkar mu annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce qulillahu anzalahu ce Allah madaukakin sarki shi ya saukar da shi thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan kyale su a cikin karerayen su yal'abuna suna wasa irin wasan da ba zai kawo musu amfani ba ko ije musu cuta wa hadha kitabun anzalnahu mubarak mubarak kuma wannan littafi ne bi ma'ana alqur'ani mai girma anzalnahu mubarak mun saukar da shi mubarakun mai doke da dimbin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskatar da abin da ke gabaninsa kenan yana gaskantar da littafin at-taura yana gaskantar da injila yana gaskantar da zabura yana gaskantar da suhuf ibrahim wa musa yana qur'ani da yazo diya gaskata littattafan da suka gabace shi walitunzira ummul qura wa man hawlaha dan ka gargade uwa alƙaryu gaba ɗaya wadda uwa alƙaryu shine garin makka wa man haulaha da duk wani garin da ke gefen garin makka ummul qura ana nihin garin makka kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce ummul qura makkata ko makkatu abinda ake ne da ummul qura garin makka wa man haulaha yaji abdullahi dan abbas min al qura ila al mashriq wal maghrib da duk wasu garuruwa da ke gefanta tun daga mafudar rana ya zuwa mafadarta ko mafudar rana ya zuwa inda take faɗuwa kenan tun daga gabasin duniya zuwa yammacin duniya an turo annabi ne zuwa ga al'ummar duniya baki daya imamu qatada yace ummul qura ana nihin makka wa man hawlaha al ardu kulluha wanda ke gefen garin makka abinda ake nihi ƙasa gaba ɗayanta ina fatan mun gane kenan da wannan zamu ganewa cewa shi annabi Muhammad manzo ne na ƙarshen zamani manzo ne na mutane baki ɗaya ba wai na larabawa ba ne kawai kamar yadda wasu ke faɗa manzo ne da aka turo shi zuwa ga al'ummar duniya baki ɗaya shi yasa Allah madaukin sarki ke cewa li unzirakum bihi wa man balagh an bani alqur'ani dan in gargade ku da shi wa man balaga duk wanda kuma alqur'ani ya isa masa kuma wane haka Allah yake cewa kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a annabi ce musu ya ku mutane ne kan manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya ba wai na laraba ba ne kawai manzo ne wanda ya shafi kowa da ko laraba da wanda ba laraba baka fata da wanda ba baka fata ba aljanu da mutane baki ɗaya tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Allah ya sabkar da littafi akan bawansa shi annabi Muhammad da ya kasance mai gargadi ne game da halittu baki daya. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Jabir dan Abdullah annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata gare shi yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli annabi yace an bani ababe guda biyar ba a taba baiwa wani mutum ɗaya ba gabani na ni kadai aka baiwa nusirtu birru'ub masirata shahri na farko an taimake ni da tsoro ratan tafiyan wata guda yana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake shi ta hanyar jefa tsoronsa a cikin zukatan makiyansa kafin ya isa gare su da tafiyan wata guda wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mani ƙasa ta kasance a matsayin masallaci da kuma abin da za a yi tsarki da shi kenan annabi ne kada aka ba wannan dama ka yi sallah a duk inda ka samu kanka a kai wasu al'ummomin ba za ka yi sallah ba sai wurin bauta kawai ina fata mun gane sannan kuma ba za ka yi tsarki ba sai da ruwa amma al'umma annabi muhammad za ka yi tsarki da ruwa idan babu ruwa ko akwai wani uzurin da ya hana ka kai amfani da ruwa za ka iya taimama da ƙasa annabi ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adarakathu as-sala falyusalli kowane wane ne ma daga cikin al'ummata sallah ta riske sa falisalli to yi sallah inda yake so don an maida min ƙasa ta kasance dukanta a matsayin masallaci. Wa uhillati lil ghana'im annabi ya ce an halatta mini amfani da gana'im abinda aka samu wurin yaƙi yana ganima bayan an yaƙi kafarai da abinda aka samu nasu makamansu dawakansu raƙumansu da da arzikin da aka kwato a wurinsu an halatta ma annabi wanda kafin annabi halatta ma komai ba walam tahilla li ahadin qabli annabi ya ce bata halatta ba ga wani wan gabanina ni kadai ne aka fara halatta ma haka wa utitu shafa'a na hudu annabi ya ce an bani ceto وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة wannan shine muhallin shayi annabi ko manzo ya kasance akan turo shi ne zuwa ga mutanen shi keɓance amma ni kam an turo ne ne zuwa ga mutane baki ɗayansu kenan kaga annabi annabin kowa da kowa ne annabin larabawa ne annabin wanda ba larabawa bane ba annabin mutane ne annabin aljannu ne gaba daya shine wala tunzira ummul qura wa man hawlaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wanda suka yi imani da ranar lahira yu'minuna bihi sun yi imani da alqur'ani mai girma wa hum ala salatihim yuhafizun zaka ga su din akan sallolinsu suna masu kiyayewa suna masu kiyaye rukunan sallah farallan sallah tsarkin sallah wajiban sallah sunnonin sallah sukan kiyaye ta a lokacin ta sukan yi ta a masallaci tare da liba Allah samu dace sai Allah ya ce wa man azlam mimman ittara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayka wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzil ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نعم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد ت- لقد تفتع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba shin waye kai zalimci sama da zalimcin mutum da zai kirkiri ƙarya ya dangana ta ga Allah madaukakin sarki yana an akwai wani azzalimi bai kai girman zalimcin wani mutum da zai kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah ba aw qala uhiya ilai ko mutumin da zai ce an yi mini wahayi walam yuha ilaihi shay alhalin ba a masa wahayin komai ba in akwai azzalumai a doron ƙasa ba su yi kama da zalunci irin masu wannan sufofin ba wanda zai dangana ma Allah ƙarya ko wanda zai yi da'awar cewa an masa wahayi alhalin ba a masa wahayi ba ikrima da imamu qatada suka ce wannan aya ta sabka ne akan musailamatul kazzab dan musailama yayi da'awar cewa shi din annabi ne da ake yi ma wahayi ina fatan mun gane bayan shi an samu wani mutum da ake ce mishi al-aswadul ansi shi ma ya da'awun manzanci da annabauci kai bayan haka ma an samu wata mace da ake ce mata sajah matan musailama ce ita ma ta yi da'awar cewa kin ita ma ba annabiya ce kuma dukansu sun yi da'awar cewa ana musu wahayi to wannan aya ta shafe su sannan ta shafi duk wani wanda zai zo bayan sa ya da'awar cewa shi din annabi ne ko manzo ne ya zuwa tashin alƙiyama ina fata mun gane sau da babu wani manzo da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan shi ne annabin karshen da babu wani annabin da zai zo sabon sako bayan shi sallallahu alaihi wa sallam dan annabi dama ya bada labari za a samu mutanen da ba za su kasa kai talatin ba wanda kona ɗayan su zai dinga wannan da awata cewa shi annabi ne ko manzo ne wanda dukan su makaryata ne makaryata ne dujalle ne mayaudara ne hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim hadisin jabir ibn samura qala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi yana cewa inna bayna yaday sa'ati kadhabin lalle gab da tashin alqiyama za a samu maƙaryata fahdharuhum ku kiyaye su bi ma'ana za a samu maƙaryata wanda za su dinga da'awar cewa su ɗin ma annabawa ne ana musu wahayi ina fata mun gani imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad imamu muslim a cikin ingantaccen lissahinsa an abi hurairata daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga manzon Allah tsira da mun Allah subhanahu gare shi yace yaqulu fi akhir zaman zai kasancewa ƙarshen zamani dab da tashin alqiyama kenan dajjaluna kazzabun mayaudara maha'inta macuta cikakkun makaryata ya'tunakum min al-ahadith za su zo muku da wasu labarai da wasu zantuttuka bima lam tasma'u antum wala aba'uku irin abinda baku taba ji ba ku din balle iyayenku fa iyyakum wa iyyahum kashedunku da su ku nisance su la yudhillunakum kada su batar da ku la yaftinunakum kada su fitanance ku a cikin addinin ku bana za a samu haka kuma annabi yayi gaskiya wannan bayani na annabi da ya bada labari ɗaya ne daga cikin alamomin da suke tabbatar da cewa shi ɗin annabi ne manzo ne dan bayan haka an samu da suka yi da'awa cewa sun annabawa ne an samu da suka yi da'awa cewa su ma manzanni ne ana musu wahayi irin yadda ake ma annabi wahayi alhalin makareta ne ba daɗe ba ma kusa-kusan nan da an sha samu wannan ƙasashen laraba da dama an samu wanda suka zo da dawar cewa su ne annabi isa kai nan kusa ma nan a nijar a nan tudun faila kowa ya sani akwai wanda ya fito ce shi ne annabi isa kun ji shi ko ba ku ji shi ba ya yi da'awa annabauci ko bai yi ba ya ce kuma shi ne wa mahadi ya yi da'awan mahadiya ko bai yi ba ya ce kuma shine gausu ba ruwanmu da shine gausu dama mun san lafazin gausu ƙarya ne bai taba zawwa ba a cikin alkur'ani ko sunna abu ne wanda suka kirkira suka fito daga cikin aljihunsu abinda muke challenge shi da shi shine da'awar shi da cewa shine annabi isa ta yaya zai kasancewa annabi isa sunan shi gausu al-mustafa an gane ko an san shi an san mahaifinsa annabi isa yana da baba ne ya koyan tudun faila da kuka rudu da shi kuna biye da shi ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe ana iya shege da iskanci da sunan addini annabi isa wane ne babansa gausun naku ba ku san waye ubansa ba annabi isa naku da kuka yarda da shi ba ku san waye ubansa ba annabi isa yana da uba ne gausun naku mai sunan uwarsa ba an san da ta aihesa ba annabi isa wace ce mahaifiyarsa nana maryam alaihi salatu wassalam annabi isa in zai zo sabkowa zai daga sama gausun naku dan asara daga sama ya sabko ko aiho shi akai dan asara malalaci wallahi hukuma suna da haƙƙi akan al'umma na kyale shi da suka yana iya shege cikin ƙasa tare da cewa kowa ya san makareci ne daga sama ya sabko annabi isa yana sama kamar yadda annabi ba da labari kuma allah da kanshi ya ba da labari bar rafa'ahu allahu ilaihi allah ya ɗauki annabi isa zuwa garshi can sama ƙarshen zamani zai sabko da shi daga ina daga sama gausu daga sama ya sabko yan tudun faila wallahi in kuka bi shi bayan kun ji haka kun sani kun halaka shi ɗin arne ne kafiri ne ku da kuka yarda da shi kuma arna ne kafirai ne gausu Mustafa ko ya san sunan shi kuma ya ce shi mahadi ne a lokaci guda an taba mutum guda ya zan biyu shine annabi Isa shine mahadi annabi Isa da mahadi mutum ɗaya ne ko biyu ne biyu ne kuma kowa zai zo mahadi zai zo lokacin shi zai zo annabi Isa zai sabko daga sama shi din yayi da awar guda biyu shine mahadi shine annabi Isa in akwai wani mahaukaci malalaci akwai irin shi kuma a ce yau akwai mai hankali da zai yarda da shi wallahi yanzu sun ma fara masa da awar allantaka cewa shi din Allah ne suna gaya masa sufofin Allah suna waƙoƙi wanda suka wuce iyaka wanda 'yan zuciyar mai imani ta je za ta rawarwa ta girgiza saboda jin tsoron Allah amma haka suke gaya masa yana naina tarere yana iya shege yana waƙoƙi ana wallahi ɗazu da naga ana ana wata sallah shi din yana sallah ya kama hannu ya diba alƙibla ne bai diba alƙibla ba ban sani ba dan bidiyo ne amma abin mamaki in yayi ruku'i a matsayin shi na liman ko bayan shi akwai wanda za su yi ruku'i irin yadda ya ruku'i a gaban shi akwai wanda za su yi ruku'i suna masu kallon shi kamar yadda ya ruku'i wani irin sallah ce wannan kun taba gari irin wannan sallah idan yayi sujada na bayan shi su yi sujada na gaban shi suna kallon shi su yi sujada kowa na kallon kowa tsakanin su wannan addini ne wannan mutum yana so ya tsara fitina a doron ƙasa kuma wallahi kowa ya sani barawo ne mayaudari ne munafiki ne akan cuta gwamnatin da aka hambake ta kama shi aka kulle shi gidan kasu kowa ya sani barawo ya fito ya san mahadi barawo ya fito ya san annabi isa annabi isa da zai zo sun faɗa adalci a doron ƙasa ya bi shara annabi muhammad allah ya bashi nasara da rinjaye a ce kuma barawo ya fito daga gidan kaso bayan hukuma ta kama shi kuma annabi isa ne hukuma za ta kama wallahi an tudun faila ku ji tsoron allah matan shi kusan tamanin da wani abu kowa ya ji labari an ga yi labarai kowa ya ji ‘yan tudun fala ku shi tsoron Allah, ku nisance shi, ku kiyaye, inda gaske kuna son manzan Allah da gaske kuke, to wannan ba annabi Isa ba ne kuma kun sani, ba mahadi ba ne ba kuma kun sani. A gausun ma da yake dawa ‘yan tijana ba za su yarda da wannan ba, in ma sun yarda da yake da su da shi duk malalata ne ba ruwanmu da wannan, amma ku sani shi ba annabi Isa ba ne ba, shi ba mahadi ba ne, Allah tsare mai kare. Imamu Musulmi ya fitar da hadisi hadisin Abu Huraira, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga annabi tsira da munci Allah subhanahu gare shi yace la taqumu as-sa'atu hatta yub'athu dajjaluna hatta yub'atha dajjaluna kadhabun qiyama ba za ta tashi ba har sai an tado da wasu mayaudara kadhabuna kuma makaryata mayaudara kuma makaryata qaribun min 30 adadin su sai ya kusa kai ga mutun 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kowane ɗaya daga cikinsu ko dukkansu suna riya cewa su ɗin manzan Allah walau shahidu inda abi dawud wani hadisi yana da shahid a wurin abu dawud daga hadisin sauban qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da mace Allah subhanahu gare shi yace wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathu tabbat zai kasance a cikin al'ummata mutum talatin fitattun makaryata kulluhum yaz'umu annahu nabiyyullah kowane ɗaya daga cikinsu zai riya cewa shi ɗin annabin Allah ne, wa ana khatamun nabiyyin ne kuma ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana ya zamu yarda wani zuwa da'awa annabi ko ko bai ma da'awa annabi bai da'awa cewa ana masa wahayi kaga ya lazumta maka su cewa shi annabi bai ce annabi bane ba amma ce ana masa wahayi an ba sa wani salati da yana daidai da karanta alqur'ani so dubu shida an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza kaga yana son ya ce shi annabi ne amma bai iya faɗa sai ga irin abin da ake ma annabi ya daidaita kashi da annabi to wannan yarda da su yaudara kai ne su din mayaudara ne kuma makareta ne Allah kare mu ya tsare mu daga sharrus wa man qala sa unzilu mithla ma anzalallah haka wanda yace zan saukar da kwatankwacin da abin da Allah ya saukar da shi walau tara idh zalimun da dai zaka gani yayin da azzalimai fi ghamaratil maut suka kasance cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfada hannayensu bi ma'ana suna dukan su suna bugun su ina fata mun gane dan albastu ana nihin ad-darbu mala'iku suna dakar su suna dukan su suna bugun fuskokin su da gadan bayan su akhriju anfusahum akhriju anfusakum suna cewa da su ku zaro rayukanku da kanku al-yawma tujzauna azabal hun a yau za a sakanya muku da mawalakanciya azaba bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqq da abinda ku kasance kuna faɗa akan Allah na ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbiru kuma kun kasance game da ayoyin Allah kuna girman kai ba ku karba yanda aka gaya muku kenan haka Allah zai mu azzalimai kafirai masu mu Allah ƙarya gobe al-qiyam mala'iku za su sabko akan su suna azabtar da su suna ba su kashi suna dukan gadon bayansu da fuskokinsu mala'ika yaya yake ya girman shi yake bale ka iya ɗaukar yaunin marin mala'ika to haka mala'iku za su dinga dakarsu yayin da ake cire musu rayuwa a nan gidan duniya suna marinsu suna bugonsu ga fuskokinsu suna bugonsu ga gadon bayansu suna zaburo musu su dinga cewa da su yau ku iya tsamar da kanku in kun isa ku tsamar da kanku ku fuddo rayukanku da kawunanku bi mana za su dinga cizgoransu suna fusgo shi da ƙarye a cikin jikunansu a dinga cewa da su ku ɗanɗani azaba azaban ma mawalaƙanciya sakamakon ƙarya da kuke ma Allah maɗaukakin sarki sakamakon girman kai da kuke in an gama ku gaskiya ba ku karba wala qarji itumuna furada Allah zai ce da su hakikan kun zo mana furada ɗayaɗayanku ɗayaɗayanku kenan kun zo mana yadda kuke ɗayaɗayanku furada bi mana ɗaya-ɗaya ina fatan mun gane kun zo ɗaya-ɗayanku kamar yadda muka samar da ku karan farko kama halakanakum awwala mara kamar yadda muka halice ku karan farkon halittar ku ina fatan mun gane kenan zaka je ma Allah kamar yadda kake lokacin da ya halice ka lokacin da ya halice ka kana da tufafi lokacin da aka haika an haika da kaya ne an haika da dukiya an haika da arziki an haika da 'ya'ya ko mata da makamantansu to haka zaka je ma Allah baka da komai ibn jarir yace furada wahdanan la mala ma'ahu za ku zo daya dayan ku ba ku da dukiya wala inaf ba ku da mata wala raqiq ba ku da bayu wala shay'a ba ku da koma mimma kana Allahu khawwalakum fid dunya daga cikin abinda Allah ya ba ku a nan gidan duniya haka za ku zo ba ku da komai gobe alkiyam Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum tuhsharuna ila Allah hufatan uratan ghurla ko din za a tashe ku zuwa ga Allah madaukakin sarki hufatan ba ku da takalmi uratan kuna tsirara ba ku da tufafi ghurlan har shayinku da aka yanke wannan fatar za ta dawo kama bada'ana awwala khalqin nu'idu Allah ce kamar yadda muka fare ku karan farko haka za mu dawo da ku yadda Allah ya halice ka haka za ka dawo ba dukiya ba komai wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah ce za ku bar abinda muka ba ku na ni'imomi a bayan bayan ku kina haka za ku zo wurin Allah ba ku da komai duk abinda Allah ya mallaka maka na dukiya da kake da ba za ka dai za ka shi da shi gobe alkiyama duk abinda Allah ya baka na matsayi na makami ba za ka tashi da wannan matsayin ko makami a gobe alkiyama ba za ka je ma Allah ne tsarara funtu shayi ma baka da ina fata mun gane kenan bawa mai hankali wanda ya san abin da yake yi idan Allah ya baka dukiya sai ka shigar da ita cikin amfanin goban ka alkiyama shine kawai duk abin da Allah ya maka na ni'ima ka yi ƙoƙarin sarrafa shi cikin gode ma Allah don wannan abin ya kasance maka ni'ima da tsira gobe alkiyama Imam Muslim ya fitar da hadisi da Imam Ahmad cikin Musnad hadisin Qatada an mutarrifin an abihi qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace nazo wurin manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi wa huwa yaqra'u alhalin annabi yana karanta alhaakumut takathur alhaakumut takathur bimana ya shagaltar da ku at-takathuru tara dukiya qala sai annabi yace yaqumu ibnu adama yaqulu ibnu adama mali mali zaka ji dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta bi ma'ana yanzu dukiya ta ta kai kaza na mallaki kaza na da gida kaza ina da dukiya kaza kudi na sun kusa kai ga miliyar guda sun kusa kai ga kaza da kaza kowa yana ganin dukiyar shi da abin da ya mallaka yana alfahari da haka qala sai annabi yace wa hallaka ya ibn adama min malika illa ma akalta wa afnai shin kana da wani abu a matsayin amfani a cikin dukiyar da kake gurin taka ce illa abin da ka ci ka karar da shi aula bista fa ablai ko abin da ka sa na tafafi ka tsufar da shi aw tasaddaqta aw tasaddaqta fa amdai ko abin da kai sadaka da shi ka zarta bai ma'ana duk abin da kake da'awa na dukiyar ka ne ka mallaki kaza kana da gida kaza kana da mota kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza kana alfahari da haka bai wuce maka amfani guda uku abinda ka ci ka sarrafa da shi wurin rayuwarka abinda ka sanya na tufafi suka tsufa suka kare sai abinda ka ba da sadaka ka zartar da wannan sadaka bin a nan duniya za su kare ɗayan shi kaɗai zai amfane ka wanda kai mi kenan wanda ka ba da shi sadaka don haka mai hankali in Allah ya baka dukiya kama an bude maka hanyoyin alkhairi ne dan ka tsamar da kanka da azabu gobe alkiyama shiyar daga wannan dukiyar taka taimaki ƴan uwanka taimaka ma marayu taimaka ma maras ƙarfi taimaka a yada da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga birane ta shiga ƙauyuka ta shiga duk wani loko dan a yada gaskiya a yaki ƙarya taimaka wurin infaqi kala kala na fuskokin dukiya da ake yi yi ƙoƙari kai haka da dukiyarka wannan shine zai amfane ka bayan ka mutu mai hankali shi ya kamata ina fata mun gane ina amfanin a ce ka mallaki dukiya da ta haura sama da miliyar guda ko ƙasa ga haka dukiya mai yawa a ce kana da gida talatin arba'in hili ya fi ɗari fiye da haka amma ba ka da wani masallaci da ya daidai da wani gidan da ka gina na miliyan talatin babu shi ba ka da gida a cikin ba ka da wata makaranta da ka gina a cikin dukiyar nan da Allah ya baka wadda ta yi daidai da kuɗi da ni'ima da Allah ya maka babu ina amfani wannan dukiya ba ta amfani mishi ba wallahi kuma ka diba ka ga halin mutanen mu kenan ya mallaki kaza yana da miliyan kaza ya sai sai ya wuri kaza ya dawo kaza ya sai hili nan ya sai gida nan a gina nan a gina nan idan ka tambaye sa ina masallaci gawartacce da kai godiya akan wannan ni'ima da Allah ya baka ta dukiya kuma masallacin na gaske baya da shi to ina wannan dukiya ka ashe kai baka san ma me amfanin dukiya ba saboda baka yi abin da zai amfani ka bayan ka mutu nawa ne suka tara dukiyoyin masu yawa suka mutu suka bar dukiyar bata amfane su ba kenan mai hankali mai ya kamata yi ya tattali duniyarsa don samun lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kar ka mance rabanka na duniya amma kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka da wannan dukiya da ya baka ina fata mun gane kenan kai abin kwarai kai abin da zai cece ka gobe alkiyama haka imam muslim ya fitar da hadisi kwatankwacin wanda ya gabata hadisin abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله سيرا دا من الله سبتا غرشي يتي يقول العبد مالي مالي zaka ji bawa yana cewa dukiyata ta kai kaza yanzu na mallaki kaza ina da wuri kaza ina da gida kaza na mallaki mota kaza da makamantansu inna malahu min malihi sala ka sani kadai abin da yake da da zai amfani da shi daga dukiyarsa abu uku ne kawai ma akala fa afna abin da ya ci ya ƙarar da abin au labisa fa abla ko abin da ya sanya ya tsufar da shi au a'ata faqtana ko abin da ya bayar ya nemi sakamakon hakan a wurin Allah wa ma siwa zalika fa huwa zahibun duk abin da ba wannan ba mai tafiya ne wa tarikuhu linnas zai bar shi ne ga mutane haka ne kuma duk abin da ka mallaka komai yawan shi in kai ne mai kudin duniya gaba ɗaya abu uku nan ne kawai cinka da shanka da morewa rayuwarka tufafin da za ka sa abin da za ka yi kyauta da shi ina fata mun gani wanda ka yi kyauta da shi shi ne zai iske ka gobe na kaya shi ne za ka samu sakamakon shawarar Allah in ka yi don Allah amma duk abin da ka baro za ka tafi ka bar shi ne wa mutane bi ma'ana magada za su gade shi nasu ne ba naka ba ina fata mun gane kuma kai din za a maka hisabi akan dukkanin dukiyar da ka bari to dan me ba za ka yi aikin alkhairi ba dan me za ka so dukiyar magadanka sama da dukiyar ka kai dukiyar ka ita ce wadda ka bayar da zaka iske gobe alkiyama dukiyar magadanka ita ce wadda zaka bari ba za ta amfane ka ba bayan ka mutu nawa ne suka baro dukiya mai yawa suka mutu mutuwa ta taushe su ba su yi aikin alkhairi ba aka rabe maɗiyansu aka rasa samun ɗaya daga cikin 'ya'yan shi wanda zai yin waƙafi don ladan ya kai ma babansa nawa ne suka samu haka diyawa sun mutu wallahi sun bar ɗiyan da kuɗi da wadata an ce ɗiyansa ma babansu masallaci sun ƙi su mishi makaranta sun ƙi me yasa shi bai yi ba ka in ya mutu me yasa bai yi ba yasa bai ba kuma wallahi so da dama mutane idan za su mutu mala'ikan mutuwa ya sallamo musu za su yi nadama akan abin da su yi ba wanda ya kamata su yi sai ka ji mutum na neman 'yan mintuttuka a bar shi don Allah ya sadaka a bar shi masallaci a bar shi makaranta walan yi akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha da dai Allah ba zai ba rai jinkiri ba idan ajalin ta yaso ba a bar shi gashi ya ga amfanin abin ya ga cewa ya yi sakaki amma yanzu yana neman alfarma a bar shi Allah ba zai taɓa barin ka ba me yasa ba kai ba kana da yalwa kana da lafiya kana da dama Allah ya baka sai dai kawai tarawa wallahi mafi yawan al'ummomi yau in ka tambaye su menene manufar ku game da tara dukiya kawai za su ce maka mana tarawa ne me za ka yi bai sani ba kawai hila yake sai na barkatai gidaje yake sai na barkatai me hadafinka na tara dukiya bai sani ba kawai sai ya mutu a raban bagada kaga wannan bai da hankali bai san me amfanin dukiya da Allah ya mallaka mishi ba Allah ya baka ne dan ka bayar Allah ya baka ne dan ka amfani kanka Allah ya baka ne dan ya jarrabe ka ya ga cewa ka gode masa akan wannan ni'ima ta dukiya da ya baka ka gode masa idan ka yi abin da yake so ka nisanci saban Allah da dukiyar da ya baka ka gode masa idan kuma baka yi hakan baka gode mu akan wannan ni'ima da Allah ya baka Allah ya kiyaye mu karim wa taraktum ma khawwannakum wara azhurikum kun bar da abin da muka baku a gadan bayan ku ko a bayan bayan ku wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka bamu ga masu ceton ku ba waɗanda kuke riya cewa su ɗin ababen tarayya ne da kuke bautar su kuma bayan Allah ina mutanen da kuke riya cewa za su cece ku yau gobe alkiyama ina suke ina suke wanda kuka doki wani kaso na bauta kuka bauta musu tare da Allah da zumma cewa gobe alkiyama za su cece ku za su kai ku aljanna ina suke a yau laqad taqatta'a bainakum haqiqan alaka da sila ta yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum taz'umun kuma abinda kuke riyawa gashi yau ya bata babu shi ba ku bi ma'ana alakar da kafirai gare su nan duniya ta taimakon juna da makamantansu a gobe alkiyama za ta yanke babu wannan alaka babu zancen ceton juna bal ma za su dinga la'anar junansu suna tsine ma junansu Allah ke shi mai karim ne kamata mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah